سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 23 ga watan safar shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 18 ga watan 8 shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar ashaik shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen kabira ta talatin da biyu yau kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi a farkon alkabiratu thalithatu wa salafun babban laifi na talatin da uku daga cikin laifuffuka manya da malam yake kawo mana a wani littafi nasa mai albarka laifin da za mu tattauna a kansa a wannan sati shine tashabbuhun nisa'i bin rijal wa tashabbuhun rijali bin nisa shine kamanceceniyar mata da maza da kuma kamanceceniyar maza da mata ma'ana namiji da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a halitta irin ta namiji sai ta ƙarfin tsiya ya yi ta ƙoƙari sai ya yi kama da mata ta ɗaya daga cikin siffofin da za mu ambata a gaba insha Allahu ta'ala ko kuma mace ce ita Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta a matsayin mace ne amma sai ta yi ta ƙoƙari ta yi ta yunƙuri ta ta sa a yi lallai sai ta yi kamanceceniya da maza 'yan uwa wannan laifi ne a shari'ar musulunci na kuma daga cikin manya-manyan laifuka alkaba'ir malamai suna irga su daga cikin kaba'ir zunub manya-manyan laifuka da Allah maɗaukakin sarki baya gafarta su sai mutum ya tuba tobatan nasuhan sannan Allah yake gafarta masa su shi wanda yake namiji da yake kokarin kamanceceniya da mata suna ce masa al-mukhannif al-mukhannif ɗan daudi kenan shine al-mukhannif ita kuma mace suna ce mata al-mutarajjilatu al-mutarajjilatu ma'ana ban san da Hausa ita me za a ce mata ba yawa sai dai a ce mata mace mai kokarin zama namiji yawa dukkanin su waɗannan Allah madaukakin sarki ya hana su ya haramta su shi namiji ana ce masa ɗan daudi ne idan yana kokarin kamukayar shiga irin ta mace ko magana irin ta mace ko wasu abubuwa da suke keɓantattu ne ga mata sai yake ƙoƙarin kwaikwaya ta ƙarfin tsiyasi ya zama su to wannan shi ake cewa ɗan daudu ba wai a namijin da yake neman namiji wannan shi laifinsa daban ne laifinsa ma ashna wa akbar min haza ya fi girma sama da ya fi muni kuma sama da wannan to idan aka yi rashin sa'a yana ƙoƙarin kamanceceniya da mace a wajen murya a wajen shiga sannan kuma yana wancan muguwar ɗabi'a da mugun aiki to kaga zulumatun ba'adu hafa ka ba'adin kenan duhu ne akan duhu e bala'i akan bala'i kenan mutumin da kamar muta za ku samu wani namiji ne dan a ƙasar Hausa galibi idan mutum yana namiji sai aka ga yana sai da abinci musamman da banda yanzu da wayewa ta ƙara shiga cikin mu sai kaga ana ce masa dan daudu to dan mutum ya dauki sana'a sai da abinci namiji wannan ba dan daudu bane sai da abinci kawai ba nuna cewa mutum dan daudu ne dan babu inda aka ce namiji ba zai sai da abinci ba sai mace ta za ta siyar wannan ba haka bane amma kamar yadda na lissafa mana shine abin da yake mai da mutum ɗan dodo haka nan ita ma mace ta ta ƙoƙari wajen maryarta da wajen ɗabi'unta da tafiyarta da shigarta ta ta ƙoƙari sai ta zama namiji tana nuna cewa ita ma duk abin da namiji zai iya za ta iya yi to wannan ita ma ta shiga ga ƙarƙashin abin da muke so mu yi magana a kansa malamai suka ce wanda ake kira ɗan daudu sai ya cika wasu sharɗai guda uku na farko shine ayyas dura tashabbuhu min sahibi wa huwa qasidun lahu shine kasance wannan kamanceceniya da matan da yake kokarin yi shi ya ga dama yake yi ganin damarsa ne kuma yana nufin hakan yana son kayansa na biyu ayyakuna min ikhtiyarihi wa huwa ghayr makruh ya kasance zaɓinsa ne ba tilasta shi aka yi ba na farko za ka iya cire wanda shi halittarsa ce haka Allah ya halitte shi akwai wanda za ga haka Allah ya halitte shi muryar shi irin muryar mata ne haka ne ko wannan babu yadda za ka da shi yadda kowa ya so ya mai da ita maza ba zai iya ba haka halittarsa ce haka wata macen kuma sai ka samu mace ce amma muryar ta irin muryar maza ce ba ita ce take ƙoƙarin mai da muryar ta irin ta maza ba a'a haka Allah ya ga dama ya halicce ta shi ma wannan ba shi yake ƙoƙarin mai da muryar irin muryar mata ba haka Allah subhanahu wataala ya halicce shi to shi ma wannan baya ciki na biyu kuma ya kasance ba tilasta shi aka yi ba aka ce sai ya yi shigan mata ko sai ya yi barya irin ta mata ko abin da ya kama da haka to kaga a nan wajen za ka iya sanya dukkanin wanda ya zaɓi ya sanya shiga irin ta mata da zaɓinsa ba tilasta shi aka yi ba wannan ko da ba asalin ɗan daudu ba ne amma ya yi don wani abu ko da yake kira komedi ko wasan hausa ko drama shi ma ya shiga cikin duk abin da za mu faɗa yan uwa an fahimci abin da kyau ko akwai da yawa daga cikin masu yin drama sai kaga an samu namiji an samu kayan mata ya fito da dan daudu ba dan daudun bane to duk abin da zamu faɗa na tsinuwar Allah da manzansa ta hau kansa ta hau kan dan daudu shi ma ta hau kansa wannan dan kamanceceniya da mata ne abin da yasa na kawo wannan saboda wani ne tilasta wani ne tilasta shi ce sai irin wannan aikin ba wanda ya tilasta shi zaɓin kansa ne bal ma bari kuɗi za a ba shi in yi wannan ɗin to wannan abin da zai yi ne ya ɗauki kayan mata ya sa a jikinsa ya yi karairaya irin ta mace ya magana irin ta mace duk a cikin tsinuwar Allah yake hayya wannan abin ya gama Allah na ta tsine masa albarka ya kasance ay yakuna min ikhtiyarihi ya kasance zaɓin sa ne ghairu makruh ba tilasta shi akai ba shi ya ga dama ya kayansa sannan na uku kuma ya kasance ai yakuna fi ma yutamayyazu bihi ahdul jinsai ya kasance abin da yayi a ana iya tantance ɗaya daga cikin jinsin namiji ko mace da shi abu ne da namiji kadai yake banta da shi ko mace kadai take banta da shi amma abin da namiji zai iya mace za ta iya to wannan ba za ka kira wanda ya shi a matsayin dan daudu ba ko ka kira mata da ta yi a matsayin ta yi laifi ta yi kamance yana da namiji ba haka ba ne amma abu ne da namiji ne kaɗai yake yi sai mace ta shiga ciki to wannan ta shiga ciki mace ce kaɗai take sai namiji ya shiga ciki shi ma wannan ya shiga ciki dan uwa harkar daudantaka ko harka ta mace ta kokarin kamance da namiji wannan abin kyama ne a ɗabi'a abin kyama ne a addinin musulunci gaba ɗaya malam usaimin a ƙasa ya ɗan yi sharhi za mu ɗan karanta kaɗan saboda fa'idarsa ما ليتي وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور والإناث Allah maɗaukakin sarki ya haramta irin wannan muguwar ɗabi'a ta kamanceceniya da namiji wa mace ko kamanceceniya da mace wa namiji malace saboda Allah maɗaukakin sarki ya halicci namiji ya kuma halicci mace waje alali kullum minhuma maziyatan ya kuma sanya wa kowanne wani abu da yake ɓanta da shi wanda na sani Allah maɗaukakin sarki ya halicci namiji sai ya bar shi a namiji ya halicci mace ya halicci a mace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa Allah ce ya ku mutane hakika mun halicce ku ne daga namiji da mutum nau'in halittar da Allah maɗaukakin sarki ya samar na mutane kala biyu ne da namiji da mace ita namiji shi namiji ba zai kasance cikakke ba sai ya haɗu da mace kamar yadda ita ma mace rabi ce ba ta kasance cikakkiya ba sai ta haɗu da namiji ba haka abin yake ba kowanne ɗaya daga cikinsu idan ya ware gefe za ga ba cikakke ba ne yanayin halittar namiji yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi shi tafi dacewa da shi da yanayinsa neman abincinsa fitarsa gwagwarmayarsa faɗuwarsa sai ga ya dace da shi an yi namiji yanayin maganarsa yanayin ƙarfin jikinsa yanayin takunsa da sauransu zaka ga duk menene ya dace da yanayinsa saboda shi zai fita ya ɗauki bulo ya ɗauki siminti ya yi gwagwarmaya ya yi tafiya a ƙasa ya yi kaza duk wannan ya dace da yanayin ɗabi'ar halittar namiji ita kuma mace sai Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ba haka ba sai yi ta a mai rauni jikinta ba kamar jikin namiji ba haka jikin namiji a kakkame jikin mace da laushi duk me yasa dan idan wannan sashi ya haɗu da wannan sashi su cika juna amma in namiji in namiji ya kokarin zama namiji to kaga positive da in namiji ya kokarin mace ta yi kokarin zama namiji kaga positive da positive kenan sun haɗu ana fata an fahimta haka nan lokacin da mace take kokarin zama me namiji yake kokarin zama mace kaga negative da negative an haɗu kenan haka ko a waya ne in ka haɗa negative da positive ba su yi ma in ka haɗa negative da negative za su yi aiki ga su ma lasan can dai a gefe suna ji yawwa yawwa to haka in ka haɗa positive da positive ba zai ma aiki ba sai ka ɗauko positive ka haɗa shi da negative sannan sai ka tashi abin da kake bukata to haka Allah ya halicci namiji da mace kowanne yanayin ɗabi'arsa ya dace da aikin da Allah ya ɗora masa kalli mace Allah ya subhanahu wata'ala ya ɗora mata nauyin kula da gida sauke ciki reno da sauransu da kai kanka kula da kai namiji sai aka halice ta yadda kowanne ɗaya daga cikin abin da take kula da shi zai dace da irin halittarta kai ma sai aka halice ka haka yanayin jikinka yadda zaka fita ka gowar ma ka je ka nemo to shine kowa sai Allah madaukakin sarki sanya masa wata maziya wani abin da yake banta da shi mala yace ar-rijalu kaga mazaje yakhtalifuna 'anil nisa'i fil khilqati wal khal wal khuluqi wal quwwa wad dini wa ghairi dhalika in ka kalli mazaje zaka ga yakhtalifuna 'anil nisa sun saba da mace fil khilqa wajen halittar su halittar jikin su ba ɗaya bace ka halitti ka kalli halittar jikin mutum yanayin structure na shi sai ga daban da ta mace tun daga sama sai Allah madaukakin sarki wa namiji gemu ba haka bane yayi masa gemu yayi masa kasin ba da gashin baki idan ka san cewa gwagwarma ya fito yi kenan shi sa wasu daga cikin malamai suke ganin cewa duk namijin da zai aske gemunsa gaba ɗaya to yana ƙoƙarin kamance shi da mace ne malam ibn abdulbari a cikin at-tamhid nasa ya tattauna akan wannan ya kawo maganganun malaman da suke gani cewa lallai duk namijin da zai aske gemunsa duka gaba ɗaya kawai ya tafi da shi to wannan ƙoƙari yake kamanceceniya da mata saboda mace ce ba a san wani abu da gashi a fuskar ta ba gaba ɗaya kwata-kwata to lokacin da namiji yake ƙoƙarin aske gemunsa da komai nasa kaga mutum fuskarsa kamar ta mace to ƙoƙarin kamanceceniya yake da su wasu malaman sun riskar da masu irin wannan aikin da wancan tun daga halitta akwai bambanci haka nan ɗabi'ar namiji da ɗabi'ar mace akwai bambanci ɗabi'ar namiji ɗabi'a ce ta sauri sauri gaba haka da sauransu ɗabi'a mace kuma ɗabi'a ce ta mai a hankali a hankali a hankali da sauransu to kowane sai ya tsaya ɗabi'ar da Allah subhanahu wataala ya halicce shi akan shi waddini wal quwwa yanayin karfi daban waddini haka yanayin hatta addinin su zaka ga da bambanci mace tana jinin al'ada ba za ta yi sallah ba in tana jinin al'ada ba za ta yi azumi ba da sauransu shi ko namiji komai nasa ba wani abu da yake yana shi sallah ko yana shi azumi in dai ba wai ya fita daga hayyacin sa bane wa ghairi zalika da wani waɗannan malai ce wan nisa'u haka nan mata yi kazalika su ma yakhtalifna anir rijali suna sabawa game da mata wajen ɗabi'arsu da halittarsu da duk abin da muka lissafa sai malai ce faman hawala ayya ja'ala rijala mithlan nisa duk wanda ya kokarin ya sanya mazaje su koma kamar mata aw ayya ja'ala nisaa ko kuma ya kokarin sanya mataye mithlan rijal su zamto kamar mazaje faqad faqad hadda Allah fi qadrihi wa shar'ihi to wannan kokarin fito na fito yake da Allah madaukakin sarki a cikin shari'ar Allah subhanahu wataala da kuma a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara zai wakana a cikin a cikin halittarsa duk wanda ya ce mace ta fito ta aikin namiji kamar yadda yanzu ake kokari a yi ake kokari a nuna cewa duk abin da namiji zai yi mace za ta iya irinsa wallahi ƙarya ne ba daidai bane duk wanda ya faɗi wannan yana kokarin fito na fito da Allah ne da manzansa nuna ma suke abinda mace za ta yi wani namiji ma ba zai iya ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne Allah maɗaukin sarki ya riga ya bambanta kowa ya ban masa aikinsa wannan kawai duk tunani ne irin na turawan yamma da suke so su wanke mu mu mata yamma musulmi ne suna da kamun kai suna da mutunci ba kowa ke iya ganin su ba suna cikin gida suna aikin gida kula da yara dafa abinci da abin da ya kama da haka su mutu Allah maɗaukin sarki ba su aljanna su kuma matayen su kullun suna kwararo kullun suna kwararo da mini suke da kai a buɗe ta shiga wannan aikin ta shiga ta je wannan office ta je kaza shikenan kullun suke waje wannan shine kawai hasadan min indi anfusihim wato yadda mu matan mu Allah maɗaukin sarki ya killace mana su ya ba su wani mutunci na musamman da kwarjini su ba sa son wannan su kalli mata kalli mata yansu yadda suke kullum mace kullum mace sai ta fita ta tafi aiki yadda namiji zai fita ya tafi aiki ita ma za ta fita ta bi shi ta tafi aiki kullum haka suke to waye namijin kenan waye zai kula da gidan waye zai kula da yara me kake tsammanin tarbiyya to yanzu ku kalli irin tunanin da ake cusa matanmu kullum abin da ake gaya musu cewa karki yadda ki dogara da namiji karki yadda ki dogara da namiji kullum abin da ake gaya mata kenan wani karatu ne fa wanda kwanan ne ya fara da duk iyayenmu da suka rayu su da wasu suka dogara shekara arba'in da suka wuce talatin da suka wuce a baya iyayen da duk ina ce ma'aikatansu gidajensu gidajensu su ne ma'aikatansu mace ya ta tsaya ta kula da mijinta ta kula da yaranta ta kula da gida sai kaga gida ya taso cikin tsari da tarbiyya kowanne abu an sasha inda ya dace mace ba ta yi karatun addini mai zurfi ba ba ta yi karatun boko mai zurfi ba amma sai kaga ta kyankyashe 'ya'ya manya-manya masu tarbiyya daga cikin 'ya'yanta an samu wani profesa ne wani ɗanta babban malami ne wani ɗanta kaza ne haka ita kuma ko izu goma ba ta iya karanta maka ba to lokacin da aka shigo da irin wannan tunane-tunanen sai kasance matayen mu ne yanzu kuma duk sun je makaranta daga mai digiri ɗaya sai mai biyu wata ma mai uku amma kuma ta ƙare rayuwar ta aina a kwararo yawo nan yawo nan yawo nan yawo nan da sunan ƙoƙarin kula da kai sai ka ga an cinye rayuwar shi kansa kan nata bata gama kula da shi ba sannan ta yi wasu rere da gidanta yaranta sun lalace ita ta kai matsayin dakta amma kuma ta haifa ɗa wanda yake ɓarawo ne ko ɗan shaye-shaye ko abin da ya kama da haka ba abin da yake faruwa ba kenan saboda ƙoƙarin nuna addini bai iya ba ƙauyanci ne ba a waye ba saboda haka kullum abin da ake gama mu ki tashi ki nemi sana'a ki tashi ki nemi abin kai namiji ba dan goyo bane namiji ba kaza bane kullum an samu wasu tsararru suna ta hurewa mata yi kunne su kuma suna yadda suna yadda bisa galibi yanzu galibi sai ka ji iyaye ko neman aure ka je sai a ce to yarinya fa sai ta yi karatu wai hujjar da ake bayar wai idan rayuwa ta idan rayuwa ta canza nan gaba aka samu matsala me da me da me da sauransu ai ta samu ta samu abin da ta dogara da shi wai wani wani hasashe wani hasashe ake wa Allah madaukakin sarki zai cutar da ita a nan gaba sai kaga to su duk matan da duk matan da ba su irin wannan mugun tunanin ba suka rayu cikin aminci ko me ya same su me ya same su saboda haka abubuwa ne da lalle mun bar mun riga mun bar koyarwar addini shi sa muke muke cikin wahalalu da yawa gaskiya mala yace لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة فيما خلق وشرع Allah subhanahu wataala yana da hikima cikin duk abin da ya halatta ya halitta kuma yana da hikima cikin duk abin da ya shar'anta bayinsa walihadha ja'at an-nusus bil wa'id ash-shadid shi sa nassoshi suka zo da wa'idi shine da tsoratarwa da firgitarwa masu tsanani alla'anu da la'anta wa huwa at-tard wal ib'ad an rahmatillah suka yi bayani game da la'anta malati ita kuma la'anta shine at-tardu korar mutum an rahmatillahi daga daga ramar Allah subhanahu wataala duk lokacin da namiji ya kokarin kamanceceniya da mace awil mar'atu bir rajul ko mace ta yi kokarin kamanceceniya da namiji faman tashabbaha bin nisa'i duk wanda yayi kokarin kamanceceniya da mata fa huwa mal'unun ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam Malam Usami ya ce wannan to tsinanne ne a harshen manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa man tashabbahat bir rajul fa hiya mal'una ita ma wacce ta kokarin kamanceceniya da maza daga cikin mata ita ma wannan abar tsinewa ce ala lisanin nabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa inda malaka cewa fa idza tashabbaha ar-rajulu bil mar'ati idan namiji yayi kamanceceniya da mace fi libasihi a cikin sanya tufafinsa wala siyama idza kana libasun wala siyama idza kana libasun muharraman musamman ma idan ya kasance tufafin kuma bayan kasancewa bayan kasancewarsa kamanceceniya ne da mace kuma tufafi ne na haramun kalhariri kamar tufafi ne da aka ɗinka shi daga alhariri wa zahabi ko tufafi ko ya sanya kayan ado na zinari a jikinsa au tashabbaha bil mar'ati fi kalamiha ko yayi kamanceceniya da mace a cikin maganarta wa sara yughayyiru lisanahu ya rinka kokarin canza harshensa yana lankwashe harshensa fil kalami a cikin zantuttukansa hatta ka annama ta takallama mar'atun har kai ka ce idan ka ji sai ka ɗauka mace ce take magana to wannan duk yana cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta aw tashabbaha bil mar'ati fi mashiha ko yayi kokarin kamanceceniya da mace wajen tafiyarta aw fi gaidi zalika ko cikin wani wannan mimma yahtassu bil mar'ati cikin abin da ya banta ne da mace kadai fa innahu mal'unun ala lisani ashrafil khalqi to wannan tsinanne ne a harshen mafi ɗaukakar halittu gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam usman ya ce wa nahanu mu ma nal'anu man la'anahu rasulullah mu ma za mu tsine wanda manzon Allah ya tsine masa albarka ba haka bane to wannan shine abin da malam usman ya dan yi muqaddima da shi a takeice insha Allah ta'ala yanzu mu shiga cikin littafin kai tsaye malam ya ce fi sahihi ya zo a cikin sahihil bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مزان الله إرادة أمنسي سكارة تبتع أغريش قال يتي لعن الله المتشبهات من, من النساء بالرجال الله يا إينيوا المتشبهات ما سقو قرن كمن تيتينيا من النساء دقماتا بالرجال دمزاجي Allah ya tsine wa matayen da suke ƙoƙarin kamanceceniya da mazaje wal mutashabbihina hakanan Allah madaukakin sarki yayi wannan tsinuwar minar rijali daga mazajen da suke ƙoƙarin kamanceceniya bin nisa'i su kuma da mataye su ma da Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsare mu da tsinuwar Allah subhanahu wataala wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi imam tirmizi ma ya fitar da shi malam abu dauda ya fitar da shi hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi la'anta kamar da muka sha faɗa wannan kalma ta alla'an kalma ce mai matuƙar haɗari kalma ce mai matuƙar firgici da ban tsoro ga wanda ya la'akari da ita dan kai tsaye abin da take cewa shine kamar abin da annabi yake cewa shine Allah ka nesanta wani da duk inda rahamar Allah take shine in aka ce alla'anu shine a tsardu a yi nesa mutum can da duk inda yake rahmar Allah maɗaukakin sarki ne kaga ba ƙaramin matsala ba ce wannan kuma a ce wanda ya addu'a fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine ko dai ya kasance jumla ce khabariya ko ya kasance jumla ce insha'iya ko annabi labari yake bayarwa Allah ya tsinewa kaga labari kenan ko Allah ya riga ya tsinewa namijin da ke kama da mace ko macin da ke kama da namiji ko kuma ya kasance jimla ce insha'iya shine kamar addu'a annabi yake yi ko ka ce mata jimla du'a'iya Allah ya tsinewa to duk kowace kowace ce wacce ce mai sauki a ciki ba wani mai sauki a ciki Allah ya tsare mu wa fi riwayatin a cikin wata riwayar kuma cewa ya la'ana Allahu rajlata minan nisa'i Allah ya tsinewa ar-rajlata ita ce macen da take ƙoƙarin zama namiji minan nisa'i daga mataye to ita ma Allah ya tsine mata albarka don macen da za ta rinka shiga irin shigan maza za ta rinka magana irin maganar maza ta rinka aktin irin aktin na namiji to wannan yanzu yan uwa kun ga kamar da muka bada misali akan yan daudu da suke fitowa a fim wannan tsinuwar ta shafe su haka ma macen da ta yi shigan namiji a cikin fim suna yi ko ba sa yi suna yi duk kayan da aka ce wannan kayan sun keɓanta ne ga namiji kaɗai idan mace ta sa ta sa wannan kayan Allah ya tsine mata albarka kuma kun san matsalar ƴan uwa shi irin wannan fa ba wai ana nufin cewa nan mutum sai yayi a cikin mutane ba ko sai yayi mutane sun ganshi a'a ko kai kaɗai ka buya ka sa kayan mace Allah ya tsine maka albarka saboda abin ba wai a gaban namiji bane a'a haramun ne addinin musulunci ya haramta namiji ya kamance ta da mace kowane iri to ballantana macen da za ta zo a biya ta kuɗi ta ɗauki kayan namiji ta sa da niyyar wasan hausa ko abin da ya kama da ka ta shiga ciki shi sa kun ga irin waɗannan diramomi da ake da sauransu wallahi akwai haɗari a cikinsa suna yin abubuwan da zai kai su zuwa ga kafarci ba su sani ba zai kai su zuwa kafarci ba sani ba yanzu dirama ake sai a ce wai ga wani ya fito a arne kuma ya zo ta maganganu na kafirci dan Allah ba haka bane shi fa wai arne ne wai in aka ce menen sai ce wai wasa yake yi kuma sai ya magana wacce take kunshe da kafirci a cikinta to wallahi malamai suka ce duk wanda ya wannan ya zama arne hakikatan ya fita addinin musulunci sai ya dawo kwarai da gaske ya fita addinin musulunci sai ya dawo saboda da zaɓin sai wannan abin da aka masa da Allah tilasta shi aka yi to abinda Allah madaukakin sarki ce man kafara billahi man kafara ba'da imanihi man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadaran haka Allah subhanahu wataala faɗa yace man kafara billahi wanda duk ya kafirce wa Allah ya faɗi wata kalma da take kunshe da kafirci ya faɗi wata kalma da take ɗauke da idan mutum ya faɗe ta zai iya fita daga addinin musulunci min ba da imanihi bayan da ya yi imani to ya tabbata a matsayinsa na arni na kafiri sai Allah maɗaukin sarki ce illa man ukuriha sai wanda aka tilasta shi ko sai wanda aka matsa shi kamar yadda ya fara ga Ammar ibn Yasir Allah maɗaukin sarki ƙara masa yarda ko lokacin da aka ce sai ya faɗi mummunan kalma akan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da mushrikan maka suka kama shi sun kashe mahaifiyarsa da mahaifinsa a gabansa kisa na wulakanci sai aka ce shi ma tunda karamin yaro ne a lokacin ko dai ya faɗi kalmar da take kunshe da cin mutunci ne muzantawa ne ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ashe zuciyarsa bata so bai zo zan manzon Allah yana kuka annabi ya murmushi ya ce ko gobe suka ce ka ƙara faɗa ka faɗa babu komai to shine sai wannan ayat ta sauka man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yanzu dan Allah mutumin da ya fito a arne a cikin film shi wannan waye tilasta sai je sai ya faɗa kalmar kafirci biyan sa fa ake na faɗa kalmar kafirci ba biyan sa ake na faɗa kalmar kafirci saboda ku sanar da shi cewa sara kafiran murtaddan anil islam hatta ya'uda wallahi sai ya dawo sai ya dawo shine shine zance na gaskiya saboda haka duk wanda yake da kusanci da irin waɗannan lalle a rike musu a rike musu fada a rike musu nasiha eh duk da dai irin sharholiya da rashin tarbiya da ake da sauransu to wannan duk da sauƙin ka kwatanta wannan fita da ne daga addinin gaba ɗaya tunda shi wancan zaka ce sabo ne bai kai fita ga addinin musulunci ba amma irin wannan akwai hadari a kansa to haka duk namijin da ya sanya kayan mace ya yi kwarkwasa ya yi daudanci a cikin fim to Allah ya tsine masa albarka duk wannan fim ɗin da yake yi ana ta tsine masa albarka ban sani ba ko kuɗin da zai karɓa zai mai masa gurbin wancan tsinuwar ba shi bane dala nawa ake ba nawa ake ba yan fim sun yi fim ana ba su ana ba su miliyan goma ne a fim ko miliyan ishe eh baya samu ko sisi a haba mala ibrahim ok ba zai samu miliyan goma ba eh to na gane gaskiya ne to kaga me zafi haka me zafi babu abin da babu abin da ake hada shi da imani yan uwa ko menene ba a hada shi da imani imani ga shine gaba da komai Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wa fi riwayatin wannan hadisi na biyu da makaranta shi ma Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan nasa Malam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' wa fi riwayatin qala a cikin wata riwaya yace la'ana Allahu al-mukhannifina min ar-rijali Allah ya tsine wa dan daudu ko ɗan daudu daga cikin mazaje duk wanda yake dan daudu ne Allah ya tsine masa albarka ku duba yadda hadisi malam yake ta kawo su hadisi ne ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba duka inuwa suke ta yi kawai akan ɗan daudu saboda ƙoƙarin canza ƙoƙarin canza ɗabi'ar da Allah halitta shi aka yake yi shi wal mutarajjilat min nisa su ita ma haka macen da Allah ya yi ta a matsayin mace take kokarin zama namiji ita ma Allah ya tsine mata albarka wannan hadisi yan uwa Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Al-Bukhari ya fitar da shi Imam Tirmidhi duka sun fitar da shi hadisi ne ingantacce wato yan uwa ta kai ta kawo yanzu ci gaban duniya ya kai yanzu ba ma wai namiji ya kwarkwasa ba ko ya tafiyan mata ko ya sa kayan mata ba da an wuce wannan yanzu mutum zuwa yake ma gaba ɗaya a canza halittarsa daga namiji kuma mace ba haka ba ne akwai wanda likitu akwai likitocin da suna nan su anan suka yi profession eh anan suka kware anan suka anan suka zama specialist namiji zai zo sai a canza mai halittarsa namiji fa kato gardi sai ga zama mace komai kuma a sa masa komai da ga mace wallahi zama mace komai da komai a canza gabansa a hura kirjinsa duk su suka sayar da suke yi ko mace yan uwa mace sai ta zo ita kuma same da ita gardi dan Allah ka duba toshewar basira eh abinda Allah madaukakin sarki ya yi ta aka ita bata godewa ba ta so ba ta so eh shi sa irin waɗannan irin wannan rayuwar in ka ji ya kan kallo tana burge ka gaskiya ban san irin tani da mutum ba wallahi a ɗabi'a ma karin akalawa waɗannan su ne abin burgewa Allah ya kiyaye su ne waɗanda ya tashabbaha na suke ƙoƙarin kamanceceniya biyar rijali da mazaje fi lubusihim a cikin tufafinsu wa hadisihim da kuma maganarsu shi ne kama abin da na bayan ɗazu ‘yan uwa in aka ce kaya na namiji ne kawai to kada mace ta sa in aka ce kaya na mace ne kawai kada na namiji ya sa akwai kayan da yake ya stawi bai na rijali wani sa'a ko namiji yana sawa mace tana sawa to shi wannan kamar kamar wanne kamar shadda haka a tamfa malam kamil a tamfa yawwa to kamar yarbawa yawwa a tamfa kamar yarbawa suna sawa amma ba wuce da Allah yana sa a tamfa to ya danganta da irin wannan ana kallon urfin mutane ana kallon urfin mutane yanzu misali in ka je irin su indonesia irin su pakistan da india da wani bangare na indonesia ga suna daura zani ko maza suna daura zani ba wani abu kuma eh ba komai amma kai anan za ka daura zani da Allah wallahi ba na ba na mantawa lokacin da muna muna primary muna primary school wani malamin mu ya je ya yi karatu ya dawo ya dawo kawai daura zani ya zo da shi makaranta wala irin iramin na kawai daura saboda larabci ya ratsa shi dole sai ya zama larabi to kaga wannan ya fita daga ɗabi'arsa wannan yanzu in ka daura zani duk inda ka wuce sai an kalle ka wallahi ba haka bane tunda yaran ma yanzu ba kirki ne da zuciya ba dan kira ya sarin kai maka sai namiji da zani ko abin da ya kama da haka yawa to ana lura da urfi urfin mutane me suka fi me suka fi shikenan sai a bar shi haka yanzu bari dan ji tattauna wasu abubuwa yanzu misali yanayin uniform uniform irin na jami'an tsaro kaga da mace da namiji daɗi ake sawa yadda namiji za a ba shi uniform haka za a ba mace da Allah wannan yanayin uniform ɗin nawaye na maza ne ko na mata kayan maza ne kayan maza ne amma saboda Najeriya ita sakula ƙasa ce ba ruwanta da wani addini saboda ka ba ruwanta da namiji ya kaza ko ke musulma ce in kika shiga kaza a baki wando da wannan riga kuma dole sai kin yi zanzaro sai kin cusa shi kina tafiya ai koma koma ba wannan ita kanta wannan shigar da yan sanda suke da sojoji da da wai haramun ce haramun ce saboda ta ta dama jikinta kuma ta dama jikinta ba haramun ne haramun ne balantana kayan maza ne to kun ga irin waɗannan abubuwa mu yanzu me yayi laifi dan an ba mace dama ta shiga ta musulunci tunda ana yaƙi ne a Najeriya bari a ce bari a ce sadda ba ta sa hijabi ko abin da ya kama da haka ba a yi a ba mace yar sanda dama ta sa yanzu misalin kuka ga irin matayen inda ba suna ɗaura zani ba to me yasa me yasa matan ba ta ɗaura zani ba mace ta ɗaura zani a ba ta dama ta sa hijabi ko irin hijabin nan ya tsokanin shari'a ta rufe kirjinta da Allah ba mutunta addinin ba mutunta addinin amma su waɗancan su cinyare su ingoji sun saba yawo damar da miniskit kan saƙo ne ba haka ba ne to mu matan mu su ake dole sai kin yi haka haka za ka je ka ga bahaushiya musulma tana yawo da irin wannan tibi-tibi da sauransu to me mu me muke dan Allah kai ka taba ji wani ya bada wani motion ko abin da kama da haka akan a gyara akan wannan to me yasa ba a yi me dalili yanzu ƴan uwa fa rashin mutuncin ya kai hatta makarantunmu hatta makarantunmu na boko akwai makarantun da suke hana yaran musa hijabi ba a Kano fa ba fa Enugu ba a Kano wai ana rigima wai wai yarinya ba ta sa hijabi ba wallahi akwai wanda akwai wacce akwai ta principal da ake ban labari ba ma a makarantun private school ba wallahi government school ce da almakashi take zuwa duk wacce ta sa duk wacce ta sa hijabi ba ba sai ta yanke ba ta shi in kika sa irin dogon skirt ne sai ta yanke ita baturiya ce kawai kuma musulma fa musulma sosai principal a Kano to saboda haka saboda haka idan mace arniya ta zo ta bude makaranta ko namiji arniya zai bude makaranta yayi haka shi kuma a ce masa me kenan kaga fin karfi ne kai ku ta ku yi masa magana ku duba irin shigar shigar da yaran mu suke yara in secondary school galibi yaran sun fara girma wata yarinya shekarar ta 17 wata 16 wata 15 dukkanin halittun jikinta sun fito amma an batta daga ita sai riga kawai sai riga kawai sai skirt masu sa sai wata sai wando sai wani hijabi iyana duk kirjinta a waje wai da zuna wai boko ake so a samu dan Allah wace irin rayuwa muke tsakani da Allah kuma ni uba ne ni uba ne zan dinka yarinya yi wannan kayan kuma ta sa ta fita makaranta balagaggiya kuma ajin su ita da namiji ga namiji ga ugunta ga ugun namiji in ma an ware su su da namiji ne mu ne dama mu ne yanzu muka in gaba ɗaya muka tare muka ci ba mu yadda ba dole sai an wallahi ko tarfa makarantar ko ai business suke yi business suke ba wai damuwar su ba damuwar su yaran yaran ku karatu ba a'a suna gyara karatun karatun su dan su samu kuɗi dan su sa ko nawa ne ku ba su amma dan Allah wani irin cin mutunci ne wannan yarka yar musulma yarka yar musulma da Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna amma wai saboda kana so ta karatun boko ta samu digiri ta samu kaza ka bata ta dinga fita a haka yaran mu tun suna primary school sun saba da tsaraici tun suna primary school sun saba da irin wannan shigar shi sa in yarinya ta taso kai kai da ita ta sai jabi ba ta saba kai to ta za ta sai jabi duk fa mu ne fa wannan fa mu ne fa muke mu ne fa muke fa ba su arnan suke zuwa suke dauka wannan kayan suke sawa yan mu ba a kawai su doka suka samu kuma muka bi ni ban sani ba ko ni kadai abin abin yake yake damu yan uwa ban sani ba ko ni kadai ne abin yake min takeici amma wallahi abin yana damu na a cikin garin Kano cikin garin Kano irin waɗannan makarantun haka suke cin karansu ba babbaka Allah ya kyauta Allah ya kyauta mutuwa zuciya ta yawa wallahi ta yi yawa wannan hadisi yan uwa ba hadisi muka tsaya ba ko an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la'anallahu mar'ata Allah ya tsine wa matar da talbasu lubsatar rajuli da ta sanya tufafi irin tufafin namiji war rajula hakanan Allah ya tsine wa namijin da yalbasu lubsatal mar'ati ya sanya tufafi irin tufafin da mace take sawa shine bayan da muka gama yanzu wannan hadisi yan uwa shi masahi ne imamu ahmad ya fitar da shi abu dawuda ibnu majah malam albani ya inganta shi a cikin sahihul jami mala ce fa idza labisatil mar'atu zai rijal min al maqalibi idan mace ta sanya kayan da suke zai shine kamar uniform wani kaya da suke na bai daya kayan da namiji aka sani yana sawa min al maqalibi irin kayan da idan an ganta ba za a iya tantance ta ba za a iya gane ta namiji ne ko mace ba walfarji ko kuma kayan da suke da yalwa suke da faɗi da yawa wal akmami dayiqa ko kuma irin kayan da suke da hannu faqad shabahatir rijal to haqiqa wannan matar ta yi kamanceceniya da maza fi lubusihim a cikin tufafin su fatalhaquha la'natullahi wa rasulihi haka tsinuwar Allah da manzansa ta riske ta ta haɗu da ita duk kayan da aka ce na namiji ne in maza su suke sa kaya masu yalwa da yawa masu faɗi sai mace ta irin wannan ɗinkin ta sa idan yanayin ɗinkin maza yadda suke yi hannunsa a tsuke yake sai mace ta irin wannan ɗinkin duk yanayin ɗinkin da aka ce ɗinkin maza ne sai mace ta je ta irinsa to ta shiga ciki ba lallai sai mace ta ɗauri rigar namiji ta saba a'a irin yadda namiji yake shiga ita ma sai ta yi ta shiga cikin tsinuwar Allah yanzu sai kaga yanzu sai kaga yaran mace kawai ta sa wando da riga ta fito tana yawo wando da riga ai ba ba shigan mace bace wannan ba shi musamman dai mace a cikin a waje a cikin mutane ta sa wando da riga ta rinka yawo Allah ya kiyaye malai ce wali zaujiha haka nan mijinta shi ma wannan la'anta sai ta gangara ta same shi tsinuwar da annabi yayi ba iyakanta bane kadai ham mijinta malai ce idza amkanaha min zalika ay radiya bihi idan mijinta ya bata dama ta wannan ma'ana idan ya yarda mata ta wannan shigar kun ga akwai hadari ko mataye ko ƴaƴayen mu da suke fita da shiga wacce bata dace ba muna kallon su mataye ko ƴaƴaye su fita da shiga da bata kamata muna kallon su wallahi duk ustazancinka duk zuwa masallacinka wallahi idan yarka da matarka suna fita a shigar da Allah bai bai halatta mata ba wallahi sai Allah ya kama ka sai Allah ya kama ka kuma wannan zai zamto maka matsala sosai da sosai ran tashin alkiyama warai dan yana ɗaya daga cikin tabi'ul huquq shine tozartar da haƙƙi da Allah ya dora maka mala yace walam yanhaha bai kuma iya hana ta ba ya yarda bai iya hana ta ba li'annahu saboda shi namiji magidanci ma'amuran abin umarni ne bi taqwimiha ala ta'atillahi ya tsaye da ita dole ne ta tsaya ta yi wa Allah madaukakin sarki da'a wa nahyiha ya kuma hane ta anil ma'asiyati ga dukkanin abin da ke saban Allah ne li qaulillahi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace qu anfusakum wa ahlikum naran ku tsamar ku ceto iyalan kawukanku daga wuta da kuma iyalanku gaba ɗaya wa ƙudu hannasu wal hijara irin wuta alati ai addibuhum abinda wannan ayata ke nufi shine ku yi musu ladabi wa allimuhum ku sanar da su ku koya musu wa muruhum bi ta'atillahi ku umarce su da yi wa Allah madaukakin sarki da'a wanhauhum wanhauhum anil amma asiyatillahi sannan ku hane su game da sabawa Allah subhanahu wataala kama ya jibu zalika alaikum fi haƙƙi an fusikum kama yadda yake wajibi a kan kanka ka hana kanka saba wa Allah ka hana kanka duk abin da yake kauce dokar Allah ne ka umarci kanka ka bi Allah maɗaukakin sarki to haka ne duk mutumin da ya san ba zai iya control ɗin matarsa da 'ya'yansa ba wallahi gwanda ka da ya aura ina gaya muku yanzu ka zauna tun da kake ba kai aure ba amma baka zuwa kai zina baka luwaɗi baka duk abin da Allah ya hana yi wanda aure shi yake saka da mutum yayi baka yin sa babu abin da Allah zai maka ba ƴan uwan fahimta da kyau baka yi laifi ba baka yi aure ba amma baka yin saban Allah madaukakin sarki ta wannan hanyar ba abin da Allah zai maka amma kuma ka sani duk lokacin da kai aure wannan matar da ka aura ita kadai ce to duk abin da ta yi wanda ya gifta ta gaban idanka ka gani kana da haƙƙi sai Allah ya tambaye ka akai kuma hakanan ‘ya'yan da suka fara zuwa ta tsatson ku kai da ita duk abin da ya wuce ya gifta ta gaban ka kana gani ka san sabon Allah ne baka hana ba kai ma sai Allah ya tume ka an gane hadarin abin aiko saboda haka in mutum ya san ba zai iya umarni da kyakkyawa iyalinsa ba ba zai iya hani wa mummuna wa iyalinsa ba wallahi gwanda ya zauna a matsayin gauro eh in ya mace je dan abin da ya dan yana dan kalle kalle da sauransa Allah ya kama shi akai ya fi masa sauƙi da Allah ya tashe shi ya tozarta iyalinsa ya tozarta ‘ya'yansa babu mafi girman tozarta yan uwa kamar ka ba ‘ya'yanka babu tarbiyya babu addini wallahi ba rashin ci ba rashin sha bane shine tozartawa wannan na wani bangare ne tozartawa amma mafi girman tozartawa ‘ya'ya su taso babu addini ba tarbiyya mata su taso babu addini ba tarbiyya wannan shine babban bala'i shine abinda malaki ya so kai mu zuwa gare shi yace wa liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam karfe na na'am wa liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yace kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne ɗaya daga cikin ku abin tambaya ne game da fi ahli a cikin iyalansa wa mas'ulun anhum kuma za a tambaye shi game da su da aka bashi kiwonsa sa يوم القيامة رانا تاشن القيامة وانا حديث بخاري مسلم سكب تدش وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا زود النبي إرادة أمنتي سقارة تبتا أغريش ياتي ألا كسورارا هلكت الرجال مزاجي سن هلكا hina ata'un nisa'a lokacin da suka fara wa maza biyayya a lokacin da suka fara wa mata biyayya wannan hadisi an uwa bai inganta ba Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa Imam at-Tabarani fil Awsat ya fitar da shi Mala Albani ya ba a fashi a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi hadisi mai lamba ta 436 hakan ya raunana shi a cikin da'iful jami' sai dai hadisin mai ma'anarsa ma'anarsa ta zo da lafazin layyuflah qaumun wallau amrahum ra'a wata ruwaya kuma tamlikuhum imra'a mutane lam yuflihu qaumun mutane ba za su taɓa rabauta ba su dace matuƙar mace tana jagorancinsu amma ita wannan ruwayar bayani take game da mutanen da mace take shugabancinsu a samu ga wata shugabar ƙasa mace wata gwamna mace wata ciya mun local government mace to duk wannan addinin musulunci bai yarda da shi ba da naga a Kano akwai wata local government mace ce take jagoranci ko yawa a local government a Kano akwai akwai zababbiya tudun wada ko to ka gani saboda Allah saboda Allah gaba daya kuma ana sanar aka bata ba eh ana sanar aka bata wallahi ana kwa macala ana kuma matsala da yawa waɗannan waɗannan waɗannan turawa turawan yawa ba su ban mu zauna lafiya ba matukar suna kallon waɗannan abubuwan da suke kaiwa da kuma a cikin wa qala al-hasan malan hasan ibn abi al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa wallahi ina rantsuwa da Allah ma asbaha al-yawma rajulun ba wani mutum da zai wayi gari a yau yuti umra'atahu da zai rinka yawa matarsa biyayya fi ma ta hawa cikin abin da take so na soyayyen zukatan zuciyarta illa akabbahu Allah ta'ala fi nar face sai Allah ya kifa fuskarsa a cikin wutar jahannama wannan ana nufi a cikin biyayya cikin abin da yake saban Allah ne masu ba da shawarar da idan ka bi ta zaka ne zaka samu rabota a duniya da lahira ba haka bane yawa saboda haka ana shawara da mace ana neman ra'ayinta a cikin abu idan ya taso abinda ake nufi matsalar shine ka sakawa mace ragama gaba ɗaya kai ka koma gefe kamar yadda muke yanzu Allah madaukakin sarki ya yi walladina amanu inna min azwajikum me wa auladikum sai ce me aduwwan lakum fahdharun ya ku waɗanda kuka imani hakika daga cikin matayanku da kuma ƴaƴanku sai Allah ya ce makiyanku ne ku guje su shine in dai mace za ta dora ka akan abin da yake saban Allah ne wato shi sa ita mace yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta shi ya halicci kayan sa ya sayar da take shi sa tun daga tasowa ta zuwa ƙarshen ta za ka control ɗinta ake haka ne tun tana ƙarama mahaifinta shi zai rinka kula da ita zai rinka kula da ita har ta aure sai ta dawo ƙarƙashin wa mijinta idan mace ma mijinta ya rasu ta girma ta tsufa za ta dawo ƙarƙashin ɗanta ne kuma shi sa idan mace shekarar ta saba'in ko ɗari a duniya ba ta da 'yanci da damar da za ta aurar da kanta sai dai wannan ɗan nata an gane shi ne waliyinta a lokacin me dalili saboda Allah maɗaukakin sarki ya san suna da rauni sai ce a rinka bibiyar su ana kallon su idan sun yi daidai a tabbatar da su akai a karfafe su akai idan sun yi kuskure a gyara musu amma an ka bar mace ka ci mata ragama ita za ta kula da gida tarbiyyar yara kai ba ruwanka in ka dawo kawai shikenan ka biya yara kuɗin makaranta kana yi ka kawo abinci kana yi yaro ba lafiya aka shi asibiti shi ka sani amma baka tambaya me yaro yake yi su waye abokansa shin yana sallah ko baya yi yana karatun addi ba ruwanka to wannan ka saka wa mace ragama kuma shine irin abin da ake nufi anan dole ne sai ka rinka bibiya Allah madaukakin sarki ce wa amur ahlaka bis salati sai ce me wasbir alaiha ka umarci iyalinka da yin sallah sai ce wasbir istabara shine ka tsaya ka jajirce ka doge ka yi haƙuri wajen umartarsa da yin sallah don an nuna maka yin tarbiyya ba abu ne mai sauƙi ba sai ka dage ka yi kama karai wani lokaci sai ka yi kama kai kuka ka ja yaro nan wajen ya kwace ka finciko shi nan ya kwace sai ka zama mata ido to kai ma fa namiji gina kike ganin in ka bar shi a hannun mace dole sai mun rinka haɗa hannu ake yi dole matarka ka samu kyakkyawan connection da ita wajen tarbiyya ka rinka zama da ita kan lalace ba tarbiyyar nan ta mace ni da ke marin yin ta tare abinda za mu yi tare dole ne mu haɗu tare mu yi su in kana irin wannan insha Allah ta'ala to zaka samu abin da kake so Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi wa qala sallallahu alaihi wa sallam amin amin na'am na'am na'am na'am to bata iya bane sai shi ma da ya zo da wasa gaskiya ya za a ci mata da ta yi aure a ci mata iya karatun fatiha ba ai abin da in yana so ta fahimce shi sai wajen ɗauko ƙwararriki mai maraja'a shi ki ba shi kenan ba ɗauko ƙwararriki mai maraja'a yawwa za mu fara karantawa daga fatiha mai yi bakara a lokacin zai je inda ta iya da inda bata iya ba idan aka yi fatiha da a gyara akwai gyara sai ya gyara mata amma yanzu ka samu mutum musulmi ya kai wajen shekara 20 ka cewa ya zo ka koya mai fatiha za ku rikici da shi gaskiya yawwa na'am wani ya tambaya cewa masu man dan daudu sallafa shi dan daudu dan daudu idan yayi sallah akan kansa tayi tayi to babu laifi in ya wuce sai a bi shi amma dai kamata ya samu namiji cikakke a bi shi inda ya tabbata dan daudin ne gaskiya yawa alaikum assalam wa rahmatullah na ji wani ɗazana bayani cewa jallabiya ma wannan shine na gaya muku cewa mu koma orfin mutane yanzu jallabiya tsakani da Allah zami jallabiya kayan namiji ne ko mace kayan maza ne to kattasa in dai kowa yadda kayan namiji ne kattasa in akwai da mata sai ta sa ta mace in kuma in kuma kayan in kuma jallabiyan namiji mace tana sa wato amma dai tsakani da Allah duk kayan da yake na namiji ne bai kamata mace ta sa ba yawwa in tana sawa sai kai mata nasiha ta daina sawa wa alaikum assalam wa rahmatullah uniform din makaranta na yara ba eh shi wannan galibi za ga ana ana dan bambantawa ko yawwa bambanci ko yawwa talali sun ce akwai bambanci saboda ka babu laifi in dai akwai bambanci kuma su yara ma abinsa da sauki tunda ba su taso ba amma dai tun suna kana ya kamata a koya musu gaskiya eh tun suna kana ya kamata a koya musu yaro tun yana firamare ya koyi sa kaya masu kyau a koya masa kuma cewa lallai jinsin ka daban jinsin mace daban don abin da ake so a nuna yara fa kamar jinsin daɗe ne daɗe ne wallahi ko akwai yaron da yaro ne ko yarinya namanta yake gaya mun cewa a makarantarsu idan yana janyewa daga mata malama su faɗa take masa sai an zo sai a ce ya je ya gaggaisa da abokansa har da mata fa a cike je ba sanu su gaggaisa to yanzu yaro ya fahimci cewa gaisa da namiji da mace ba ɗaya ba komai bane wannan me kake tsammani na'am musulma ce musulma ce ai su wannan wayewa ce wayewa ce akwai wasu yara da suke tambaya ta su a makarantar ta sakandare yan mata ne suke ce malamin su take cewa malamin su take ga musu cewa dan an gaisa tsakanin namiji da mace babu komai kuma wallahi musulma ce gaisa tsakanin namiji da mace babu komai abubuwa ne da duk sun riga wato an yi nisa fa wallahi an yi nisa yanzu wannan magana da nake wani kawai kallon abin mamaki yake wani ba gidaje yake kallo na ina wata irin magana wallahi kuwa saboda shi mai bida zama yaje sun tattabuke kawai yanzu ka zo ka ce masa babu kyau Allah dai shirye da mu kawai abubuwan ne Allah ya kyauta abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya na mu wake magana to eh sikin tan akwai namiji akwai na maza akwai na mata amma skin time ai kwata-kwata bai kamata ma a cike kaga skin time din mace ba ko misali a ce mace ta sa skin time ka ganta da shi ya kamata saboda Allah namiji ya sa in dai zai dame jikinsa iya shi kadai ya dame jikinsa ta yadda surar jikinsa ta fito bai halatta ba shi ma bai halatta ba ba daidai ba ne eh sai a samu kuma wani za sa shi ne a ciki a dora wani abin babu laifi ba matsala insha Allah yawwa yawwa yawa ba matsala in dai a ciki yake ba matsala wannan kayan ciki ai ba komai eh ba komai amma dai skin tayin na mace a ce namiji ya ga skin tayin din mace bai kamata ba bai kamata ba sai dai in mata ka ce wannan babu wata matsala amma ko yar uwarka bai kamata a ce kana ganin ta a cikin skin tayin ba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah